إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
‘Yan uwa masu kallon mu da saurare barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da TV na Bonfere a nan Yame, Jamhuriyar Nijar. A yau muna sha bakwai ga wata na hudu hijira ta manzo rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1444 yayi daidai da sha ɗaya ga wata na sha ɗaya miladiya ta isa alaihi musalam shekara ta 2022 yan uwa muna tare da shehu malami shek abdulmalik hamis daga nan yami almajirin malamai Eh, inda malam yake muna karatu kan mustalhat idan ban manta ba satuttuka guda biyu da suka gabata malam ya yi muna karatu kan allafzu wal ma'ana mun ga kashi na ɗaya mun ga na biyu yau insha Allah ta'ala za mu shiga cikin kashi na uku a karmakan lahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku don gabatar da wato karatu kenan wanda muka saba a watanni guda bakwai tun daga wata na farko har zuwa wata na bakwai wani lokacin ma sai an shiga cikin wata na bakwai ana kusan wata na takwas muke dakatar da wannan karatu sai kuma farkon shekara in Allah ya nuna muna ko ba haka ba na'am ran juma'a daga karfe tara zuwa karfe goma na safe haka to eh, mun faɗo ko wani maudu'i mai muhimmanci saboda yana da alaƙa da wato karatu da kuma fahimtar karatu na'am domin duk karatun da ake yi sai an san lafazi kalima in an san ma'anarta a karan kanta sannan sai a je in an haɗa ta da wata menene ma'anarsu na'am to kaga rashin sanin nau'uka na lafuzza ga mai tafsirin alkur'ani na'am ga mai karatun hadisi ga mai karatun shari'a ga mai karatun yaren larabci kai ba kowane irin yare ne a duniya akwai matsala in baka fahimce su ba domin zaka je ka ɗauki ma'ana ka bayar ba wadda ake bukata ba kaga kai sai ka sa tsammani akan daidai kake Haka.
wa yahsabuna annahum ala shay kamar da Allah ya ce eh, nan mu ana magana kafirai ne amma kamar ɗalibin ilimi ne bai fahimci mas'ala ba sai ya sa tsammanin ya gane ta bai gane ta ba gaskiya wancan sati ga waɗanda suka bibiye mu mun kawo nau'uka na lafuzza waɗanda za mu yi magana a kansu na'am zan ɗan maimaita saboda waɗansu su dawo kasan in ana darasi akwai abin da ake kira amaliyatul rabt na'am shine darasin da ya gabata da wanda zai zo a yi kokari a haɗa tsakankanin su a sa kwakwalwa ta tuna ina na aka tsaya sannan kuma ina ne za a tashi na'am wannan cikin ilimi na tarbiyya eh, tarbiyya kamar karantarwa ilimin tarbiyya ta aji suna karantar da irin wannan na'am malami bai dace ya zuba da wancan ya fita wannan ya shigo kuskure ne ya kamata ya bada minti biyar zuwa minti goma to saboda mi saboda ɗalibai in akwai sauran darasin wancan wanda ba su rubuta ba su rubuta na biyu su samu minti biyar kwakwalwa ta samu ɗan hutu kaɗan ina fata an fahimci ni ko da yaya za su yi su yi cacanniya irin wannan tsuntsaye ta ta ta ta ta to su yi din kwakwalwa ta abin nan sai a dawo sai a dauki wani sabon darasi shi yasa muke kira zuwa ga kamar profesoshi da malamai masu karantarwa a samu ihtiram su kankanin su ko da ni ina karantar da wata maciyar kai kana karantar da wata maciyar bai dacewa misali ni in ga cewa na fika ko ko dukkan maciyar suna taimakawa ni don saboda a samu ci gaba a kowane fanni fage na addini inda ake addinin na kamar faranko arab da wanda ba abin da ba kenan ya kamata kowa ya ba wani muhimmanci na biyu wannan minti biyar zuwa minti goma ko da malami ya fita a ba ɗalibai alal akalla minti goma biyar su samu su ƙara rubuta darasi wancan saboda kada ka zo ka ce a shafi kaga ba su ƙare wanga ba ka to ka sa an shafi kuma kayi naka kwakwalwa ba ta samun hutu idan muka duba ko a tsari na gidan tv da rediyo za ka ga idan aka kai karatu minti hamsin da biyar sai a dakata sai a sa wani abu in masu wake-wake na su kawo wake-wake su sa in masu karatu ne a dan ɗauko wani dan wake na musulunci a saka sai ya sa kwakwalwa ta dan huta kaɗan sai ta shiga cikin wani wannan abubuwa ne waɗanda a ilmance ana karatu su to ba tsawaita zan yi ba don ba kansu muke magana ba bayanin da mun ka ɗauko lafazi kalima tana iya ɗaukan ma'ana daban-daban abinda wani lokaci malaman usulul fiqh suna kiran shi annas wato nassi yana da abin ga amma kalima muke zance mun ka ce kalima daga ciki akwai am akwai khas wannan mun yi bayani shi an gane ko wannan shi ne wancan sati muka yi bayani kan shi sannan muka ce akwai mutlak akwai muƙayyid ko muƙayyad sannan muka ce akwai wato mujmal sannan kuma akwai almubin ko ko almubayyin da almubayyan sannan muka ce akwai annasu al-zahir al-ma'ul sannan kuma muka ce akwai al-mushtarak da al-mutawati da al-mushakkik sannan muka ce akwai al-mutashabih da al-muhkam da al-mushkil sannan muka ce akwai al-mutaradif da al-mutabayin da al-mutaqarib wancan sati na garin banka al-mutaqarib ba da al-adad waɗanda duk lafuzana sannan bayan wannan sai akwai addilala dilala ko addalala ko addulala akwai addilala bil mafhum akwai bil mantuq akwai bil mafhum addilala bil mantuq an gane ko addilala bil mafhum mafhum kala biyu ne akwai mafhumul a'la akwai mafhum wanda suke kira muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa hudu ne mafhum al mukhalafa shi ma zai kasu hudu sannan kuma ya kasu takwas sannan kuma a samu maratib kin shi guda biyar sannan kuma a samu mawani din shi guda takwas sannan sai a zo zuwa ga dirasatul jumal in an zo dirasatul jumal jumal su kuma ana kasa su gida biyu ta fuskan nahwu allati laha mahallun min al-i'rab wallati la mahalla laha min al-i'rab wani ga duk ina kawo shi ne saboda kamar dalibin ilimi ya ji titirkin da za a tattaunawa akan shi ina fata an fahimci ni to bayan wannan sai a zo akai mu'tamadur rabt guda hudu waɗanda su ne suke hada ma'anoni na duniya na ilimi ma gaba ɗaya ba wai sai ma na addinin musulunci ba duk ilimin duniya waɗanda abubuwa guda hudu su suke hadawa alaka tsakanin lafazi da lafazi ko ma'ana da ma'ana to idan muka yi wannan muka kare lokacin da za mu zo mu ga khuruj اللفظ المفرد ko kuma khurujul jumla al-muqtadaha al-zahir wannan shine a takaicen takaitawa game da abin da shahi al-lafzu da al-ma'ana mun manta da al-haqa'iq guda uku to mun zo mun yi kafin mu shiga cikin karatu na abin nan akwai qadriya guda biyu muke so in yi istidraki akan su lokacin da muka yi bayani kan abin da ya shafi al-i'jaz al'ijaz mun kawo wasu abubuwa mun kawo kuma malamai yadda suka kasu mazhaba guda uku wasu sun ce ba a zancen ijazul ilmi cikin qur'ani kwata-kwata suka ce kawai qur'ani an sabkar da shi ne don shari'a a'a Allah ne yace zai nuna alqur'ani mu'jiza ne kinan cewa babu ijazul ilmi cikin qur'ani wannan an wuce iyaka na biyu wasu suka ce a'a duk abin da an ka samu ana iya fassara shi da ijazi malamai waɗansu na uku suka ce a'a akwai sharadi sai in ya zamanto haƙiƙa ilmiya ba nazariya ilmiya ba yan an ce nazariya ilmiya shine abin da likitoci suke hasashe ko masu bincike na ilimi suke hasashe amma ba a tabbatar da shi ba amma haƙiƙa ilmiya an gane ko enfe scientific ko ko abin nan haƙiƙatun ilmiya an gane ko ko scientific facts abu ne wanda ya tabbata a ilmance to wannan shi ana in qur'ani ya tabbatar da shi ana iya nuna mu'jiza ta alqur'ani ina fata mun fahimci ni kenan sai suka ce sai an ada sharuɗa kuma mun faɗi sharuɗan nassin ya tabbata in qur'ani ne in hadisi ma'anar da ake son a fitar ta zamanto ta fito a fili wato tabbatatta ce zahira babu wani shakka ina fata ana fahimta ta sannan kuma hakikar ta tabbata ta zamanto hakika ce ilmiya sai an fi scientific abu ne wanda a ilmanci an tabbatar da baya canzawa ina fata an fahimci sai kuma arrabtu tahaqqul mutabaka a tabbatar da akwai alaka tsakanin wannan nasi da wannan qadiyya ta ilimi sai a hada su idan ba haka ba za a samu matsala in abu ne wanda ake hasashe ka zo ka fassara qur'ani ka ce ijazul qur'ani sai aka zo a gane akwai kuskure da suka faɗa kaga ka fassara alqur'ani da kuskure marmakon kai da awa ka nuna gaskiyar qur'ani kaga zaka gitta alqur'ani ko hadisi zuwa ka karyatawa shi yasa waɗanda suke tsoro to irin waɗannan abubuwan shi yasa zaka ga waɗansu nan akwai qadiyya guda biyu da nake son in dan ce wani abu akan su waɗanda waɗansu sun yi ƙoƙarin hidda ijazul qur'an a ciki amma da aka zo aka yi bincike sai aka gano cewa ijazul qur'an kin suke suke sun wato su fitar babu shi ina fata ana fahimta ta to kaga wannan kuma saboda mi saboda ba a tsaya an ka tantance ba shin ijazul ilmi ne ko babu ijazul ilmi bane qadiyya ta farko qadiyya ta zuwa sama qadiyya ta zuwa sama ina fata ana fahimta ta qadiyya ta zuwa sama waɗansu sai suka ce ayar qur'ani ya nuna ma za a iya zuwa sama cikin wata kamar da muka kawo sabanin malamai amma sai suka fi hujja da waɗansu ayoyi waɗanda su ayoyin tabbatattu ne amma kuma ma'anar da suke son su fitar babu babu shi sai suke cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin surat ar-rahman يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس يا كوتارون متاني دا الجنو an gane ko in istata'atum idan kuna da iko an tanfudu ku gudu asalin annufudu shine zartar da abu amma da annufin an tanfudu ko ku keta ku wuce ko ku gudu min aqtaris samawat a cikin sassan sama da ƙasa an gane ko wal ardi ko na ƙasa fanfudu to ku je ku gudu sai an ka ce la tanfuzuna illa bi sultan ba za ku iya gudu ba ba za ku iya tsira ba illa bi sultan sai da hujja sai sun ka ce to nan illa bi sultan sai da hujja ai sai da ilmi kaga nan kuskure na farko a cikin alkur'ani ba a fassara sultan ina fata an fahimci ni da mi da ilimi qur'ani in yazo bai taba kira ba ga al'ada ta qur'ani babu inda yazo da sultan bi ma'anar ilm ina fata an fahimci in ka ji sultan hujja ce wa atina Musa sultanan mubina ko ba haka ba in indakum min sultanin bihadha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun to kenan kuskure na farko kenan sai suka ce sai da ilimi sai suka ce to kenan Qur'ani ya nuna cewa ashe idan aka yi ilimi kamar yanzu kasar America da take da komite ko mu ce take da ma'aikata mai kula da sararin samaniya wadda ake kira NASA ta kasar Amerika da sauransu irin su Rasha da suke cewa sai suka ce to ai su ne tanfudu da bisultana illa bi ilmin kenan sun samu ilimi har sun je a sama to kaga wannan kuskure ne dalili kuma shine saboda ji Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa wannan ayoyin da suke zancin cewa suna nuna an je sama ba gaskiya bane saboda nan ana zancen kiyama ne in ka kalli siyakin abin da ke gaban ayoyin da wanda ke bayan su yana zancen kiyama ne tunda ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda abisa durun kasa zai kare zai mutu ko ba haka ba sannan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban ina fata an fahimce ni sannan ya kawo zancen ya ma'ashar jinni wal ins to kaga nan ana zancen an riga kowa ya mutu maganar kiyama ake ina fata an fahimce ni ya ma'ashar jinni wal ins sanafrugu lakum ayyuha thaqalan yanzu ana zancen za a tsayawa don yin hisabi na an ce sanafrugu kamar za mu keɓanta za mu tsaya tsayin daka ba wai don Allah akwai abin da ke shagaltar da shi ba ba abin da ke shagaltar da Allah ina fata an fahimce ni ma'ana dai za a yi muku hisabi a tantance ayyuhar thaqalan sannan yace ya ma'ashar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban ala'i rabbikuma tukaththiban sace yursalu alaykuma shuwadhun min narin wa nahasun fala tasiran ana zancen kiyama sai ka cire wannan ayar da gas yakin ayoyin da suka gabace ta da na bayanta sai ka ce ana zancen za a je a sama kaga wannan kuskure ne ina fata an fahimci aya ta biyu da suke kafa hujja da ita shine ayar da ke cikin suratu al-inshiqaq inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato latarkabunna tabaqan an tabaq qira'a bi muke da sunan akwai latarkabunna an yi maba'un dhamma latarkabunna tabaqan an tabaq sannan kuma akwai qira'a latarkabanna tabaqan an tabaq saboda wani bai ma iya bambantawa bisa an karanta da zamma ba ko ku ba a karanta ba kuma wani zai iya bambantawa ya ce to wannan malamin yayi kuskure a waɗannan kira'o'in dukkan su za a same su wato imam ibnu kathir an gane ko alqari kenan da kuma imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta latarkabanna tabaqan an tabaq shi ko wannan latarkabunna tabaqan an tabaq to an ka ce latarkabanna ana magana ne da mutum guda tarkabu sai zaman to fi'ili ne mudari'i wanda nunu taukidi ta yi ittisali gare shi sai zaman to mabniyun na a tsarin nahau amma latarkabunna to wannan kuma fi'ili ne mudari'i na jama'a don can tarkabu mutum guda shi ko ga tarkabunna na jama'a ne to sai suka ce asalin shi fi'ili ne mudari'i wasu suka ce mabniyun na suka ce a'a nunu taukidi ba ta yi ittisali da shi mubasharatan ba don haka matsayin marfu'i shike asalin maganar la tarkabunanna to nunun uku sun ka haɗu sai aka shafe wato abin nan guda saboda tawalil amsa abu a cikin larabci ba a son nauyi to sai aka shafe nunun daya to kuma ita ko nunun taukidi ta farko tana da sukuni wawun tana da sukuni sai aka shafe wawun sai zalla tarkabunna shi yasa ibnu malik yace wato ana ma min nuni taukidi mubashirin wa min nuni inafin kai ru'na manfutin wato shi fi'ili mudari'i ana mishi wato kamar a maida shi matsalin mabni in yayi ittisali da nuni taukidi mubashirin kamar nan la tarkabanna wa min nuni inasin da kuma nuni inasin nunin ta mata kai ya ru'una manfutin ya ru'una nan kaga fi'ili ya hadu da nunin ta mata to almuhimmu dai anan la tarkabanna domiri wa usman malamai suka ce tunda da mutum guda ne ya kai dan adam zaka hau hali bayan hali su ko sai suka fassara shi la tarkabanna ya kai dan adam zaka hau sama tabaqan an tabaq to kaga kin zaka tattaka mataka ka je sama kaga na ana zancen dan adam zai haɗu da hali daban-daban ko kuma la tarkabanna ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka hau hali bayan hali ina fata an fahimci wasu ka ce nan abinda ake nufi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi isra'i da mi'raji shi kinan bushara ce da an ka ce la tarqaban da tabaqan an tabaq za ka hau wato hawa bayan hawa kenan sama da sama zuwa wata sama subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir sannan inda inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa har ma zaqa al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra kenan kai annabi sallallahu alaihi wasallam za ka tashi daga nan ka te zuwa mataki-mataki na sama latarka banna ko kuma a'a latarka banna bushara ce gare shi zaka hadu da hali zuwa hali cewa Allah subhanahu wataala zai rinka jujjuya maka halinka kaga daga makka aka yi hijira aka je habasha habasha aka yi hijira biyu an gane ko al'umma shi kenan da addinin sa sannan kuma yayi hijira je madina aka je aka yi yaki yaki ma'ana zai ga hali da hali ba ana yin shari'a ko kuma zai ga hali daban-daban amma karshe nasara tana zuwa gare shi sai zaman to bishara ce maganganu da dama to ko kuma kai dan adam zaka hali bayan hali a cikin cikin mahaifiyarka zaka ga hali bayan hali har zuwa lokacin da zaka mutu har zuwa lokacin da za a tayar da kai har zuwa lokacin da zaka kai makomarka ta ƙarshe ko wuta ko aljanna tunda ko 'yan araf an ce a ƙarshe za a kai su aljanna shikenan kenan waɗannan halayen suna ake zance to ina zancen kuma abin nan illa tarkabunna na kenan la tarkabunna na ku mutane za ku haɗu da hali bayan hali ko da ya zamanto tun daga haihuwarku ko ko tun daga halittarku daga ƙasa har zuwa mataki na ƙarshe shine aljanna ko abin nan ko kuma wuta za ku hali ko ko dan adam zaka haɗu da matsaloli daban-daban rayuwa ba ta tabbata akan hali guda don ya ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi ya kai dan adam innaka kadihun ila rabbik kai kana mai wahala zaka yi aiki zaka wahala kowane ne kai komi matsayinka a duniya Allah ce sai ka wahala laqad khalaqnal insana fi kabad saboda akwai wahala ta zuciya kai ta ganin abubuwan da baka su akwai wahala ta rashin lafiya kai ka dan ka ce ba za ka yi rashin lafiya ba akwai wahala daban-daban dole kana yin bacci in baka gaji ba zai sa kai bacci to innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi fa mulaqihi zaka hadu da shi wasu sun ce damiri yana kuma zuwa ga Allah an gane ko kenan zaka hadu da Allah domin ya ce innaka kadihun ila rabbika wasu sun ce fa mulaqihi ad-damir yarji ila al-amal wato zaka hadu da aikin da ka aikata na fata an fice kuma duka babu cin karo da juna dole zaka hadu da Allah kuma dole zaka hadu da aikin ka waɗannan fasarorin ba su karo da juna ba ban sani ko mun fahimta ba to ala ayyati hal kenan kaga wannan qira'a ba ta nuna an je sama an gane ko tana nuna caccanza wa halaye mai so kuma zai kara duba cikin littafin tafsiri musamman wani littafi kuma mai muhimmanci ya diba karkashin wannan ayar la tarkabun da tabaqan an tabaq wato alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam na ad-doktor Umar Salim Bazmul doktora da ya rubuta a kasar Saudiya mujalladi biyu ne in dalibin ilimi ya same shi zai samu fa'idodi masu yawa musamman alaka tsakanin qira'o'in alqur'ani to wannan mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu nake so in yi ishara zuwa gare ta kafin mu shiga cikin karatu gadan gadan dan mas'aloli ne wanda zaka iske ɗaliban ilimi sun iske su shine cewa akwai wani bincike da aka yi a kasar jamus wani babban masani na alman sai ya nuna cewa duwatsu da suke bisa doron ƙasa gudu suke yi ina fata an fahimci ni wannan teori ce ya kawo ba wani abu da wanda an ka tabbatar da shi a ilmance ba an gane ko ya dai sake magana ya binciken shi to waɗansu kawai sai suka zaburo suka ce ai qur'ani ma ya ishara zuwa ga wannan a cikin suratu an-naml Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen ta yake cewa wato wa yawma yunfakhu fi sur fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin wa tara al jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab sun'a Allah alladhi atqana kull shay innahu khabirun bima taf'alun sun ka ce wa tara al jibal zaka ga duwatsu in ji Allah jamidatan suna daskari an gane ko asalin su abubuwa ne waɗanda addaskari ma'ana suna girke wuri guda sabita amma wahiyar tamurru marar sahab na alwawu tana zama tuwa wawul hal ai wal halu annaha tamurru marar sahab suna tafiya kamar tafiya irin ta as-sahab wato shine a ce girgije to kaga girgije ya abu ne wanda bai da nauyi kenan sai nuna cewa su suka ce to ai wannan aya ta yi bayanin wannan sun Allahi alladhi atqara kulli shay halitta ce ta Allah wanda ya tantance komai kaga nan sun Allahi asalin shi sana Allahu sun'a kulli shay to sai an ka shahi fi'ilin don ana in shahi shi sun Allahi alladhi atqara kulli shay halitta ce ta Allah wanda komai da Allah yi shi yayi shi daidai babu kuskure ya kyautata halittarsa innahu khabirun bima taf'alun ko innahu khabirun bima yaf'alun ana karantawa da ya'un ana karantawa da ta'un to anan kafin mu karkare da wannan mas'ala din shine cewa sun suka ce to ai anan duniya ne to amma har yanzu Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin addu'a'ul bayan da yazo kan wannan aya yace malamai sun yi magana biyu wasu sun ce anan duniya ne an gane ko wasu kuma sun ce a lahira ne yace to amma shi daga cikin tsarin da yake bi in ya zo wajen tafsirin aya idan ya ga malamai sun faɗi magana cikin qur'ani akwai karina alamar da take nuna magana waɗansu malamai kuskure ta ce zai bayyana sannan kuma wani lokacin zai kalli galibin abin da qur'ani yake zuwa kan shi domin mafi yawancin akwai abin da ake kira al'adatul qur'aniyya da alkulliyatul qur'aniyya da almanahijul qur'aniyya wasu abubuwa da inda qur'ani sai kaga yana yawan maimaita su ina fata an fahimci ni to irin waɗannan al'adatul qur'aniyya wani lokacin ana amfani da su wajen rinjayar da wata magana akan wata magana duk da yake ba kullum bane yake ci amma abin da yake yawa galibi shine yake zuwa cikin qur'ani can ba a rasa ba ana iya saba ma wannan ma'ana amma sai an kawo dalilin da yasa ba a ɗauki mafi yawa ba ina fata an fahimci ni yace to in ka kalli wannan aya dalilin da yake nuna cewa ba duniya bane lahira ne yace saboda aqafina an kai akan bayanin kiyama wa yawma yunfakhu fi suri ranar da za a yi busa a cikin kaho fafazi a man fi samawati man fil ard wanda ke cikin samai da ƙasa zai firgita lokacin mutu suwayi illa man sha Allah an gane ko wa kullun atawhu dakhiri an gane ko sai ce wa taral wa kullun atawhu dakhiri ko ne zai zo ma Allah dakhiri na kaskantacce babu mai wata kima babu mai wani titir babu mai komai an gane ko ko wa kullun atawhu dakhirin atawhu dakhirin za su zo mishi abin nan to sai ya ce ni wa taral jibal zaka ga aljibal in mun ce atawhu akwai qira'a wadda ba ita ba atuhu kenan watar aljibal za ka ga duwatsu jamidatan suna daskare kagan nan atsafina akan wa yawma yunfaku fi sur watar aljibala tahsabuha jamidatan ka gani ranar da za a yi busa a cikin ƙaho ranar nan ne a wannan lokaci kiyama in ta tsaye za ka ga duwatsu kana sa tsammanin tsaye suke wahiyar ta marumar rasaha to kaga kenan wannan sai ya nuna cewa ba zancen duniya ne ake yi ba na fata an fice arzancin kiyama ne sun Allahi alladhi atqana kulli shay yace innahu khabirun bima wato taf'alun ko bima yaf'alun ina fata an fahimta wato idan muka duba imam ibn kathir da imam abu amr ibn al-ala da kuma imam ibn amir sun ka karanta innahu khabirun bima yaf'alun sauran kuma sun karanta innahu khabirun bima taf'alun kaga an ce innahu khabirun bima yaf'alun dama ana magana ne kan ubangiji an ka ce sun Allah kama ana magana ne da ce an ka ce innahu khabirun bima yaf'alun amma an ka ce innahu khabirun bima taf'alun kama an juya maganar ne an ce Allah wanda ya kage halittar komai ya kyautata halittarsa sannan an ka ce shi masani na ga abin da kuke aikata ya kamata a ce wato ya kamata khabiru bima taf'alun ya san abin da kuke aikata kan kamar an juyar da maganar ne ana yin giya maganar ghaib an kamar da ta akan al-khitab al-iltifat a cikin ilimin balaga wannan ya kamata mu fahimce shi akwai wannan uslubi to sannan kuma a cikin galibin surorin alqur'ani in Allah yana magana tafiyar da duwatsu yana magana kiyama ne don ya ce wa yau manu sayyirul jibala ko ba haka ba ko wa yau matu sayyarul jibalu a wata kira'a domin ibn kathir da abu amr ibn al'ala da imamu ibn amir sun karanta wa yau matu sayyarul jibalu tu sayyarul jibalu ranar da za a tafiyar da duwatsu wa yau manu sayyarul jibalu za mu da za mu tafiyar da duwatsu domin dama shi allah shi zai tafiyar da su waccan kira'a ba ta bayyana wane ne zai tafiyar da su sai ta ce za a tafiyar da su wanga kira sai ta ce za mu tafiyar da su nuna an nuna litta azim ta nuna girmamawa ce ba ta nuna akwai alloli daban-daban ba wannan kira'a ta fassara wannan to a takaice kaga waɗannan suna nuna wata al'arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wa idhal jibalu suyirat ko ba haka ba wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta ayoyi da suna nuna za a tafi da dotsu a ranar tashi alkiyama ba a nan duniya ba yace to shi abinda ya dauka ga dalilan shi na cewa bai yarda da wannan fasara da wadancan sun kai ba wallahu ta'ala a'lam to wannan irin waɗanga abubuwa dole na a yi bayanin su saboda kada wani ya rudu da su ko da an faɗi magana sai an kawo hujjoji an kawo dalilai wallahu ta'ala a'lam to aran mai isa shimfiɗa ta ɗan yi tsawo amma ba laifi saboda fa'idar yan uwa kuma saboda mutane su fahimci matsaloli muke ɗan ƙoƙarin wani lokacin jayo su a ɗan ƙara da waɗansu bayanai wallahu ta'ala a'lam to yanzu za mu tashi akan mas'alar mutu al-alfaz wal ma'ani ko al-lafz wal ma'ana mun kawo cewa akwai al'am da al-khas mun yi bayanin su a wancan sati kuma mun kawo cewa shi khas akwai al-mukhassisat al-muttasila akwai al-munfasila mun dan bada misalin su in an ce am lafzi ne wanda ya game komi da komi an gane ko al-lafzul mustaghriq li jami'i ma yasluhu lahu duf'atan wahida amma mun kace asalin shi am uku na mun kawo bayanin su kuma mukhassisat mun kace kala biyu na akwai muttasila waɗanda da lafazin da wanda ya keɓance shi kare suke akwai wanda kuma rarrabe suke almuttasila da almunfasila bayani ne mai tsawo wanda anan ba za mu iya kawo shi ba amma mun ba da littattafai guda biyu na ce mai so ya koma cikin dirasatun fi usulin tafsir da kuma na ustaz dr kabir yunus da kuma muzakkira fi usulin fiqh ta al-shaykh al-allamah qurani muhammad al-amin ash-shanqiti to yanzu abu na biyu na biyu cikin lafuzza na alkur'ani da hadisi da shari'a da ma yaren larabcin kansa akwai abin da ake kira al-mutlaq al-mutlaq shine lafazin da ya zo sake wawai sake ba kaidi in ji malam bahaushe al-mutlaq shi kuma al-mutlaq yana tare da al-muqayyid ko al-muqayyad in an ce al-muqayyid shi lafazin shi ne ta ƙayyidin mutlaka yadda baibaice shi wato asalin alƙaidu da hausa shi ne da baibiya ma'ana lafazi ga shi sake sai an ka samu abin da ya ɗaure shi an gane ko koko ce almuƙayyad domin shi a shari'u ƙayyadahu fa huwa muƙayyad ina fata an fahimce ni wato an ƙayyade shi ko da hausa ana cewa an ƙayyade abu ko madalla to wannan al-mutlaq al-muqayyid idan dalibi ilimi ji ana bayani shi bai san shi ba kaga akwai matsala ya kamata ka san al-mutlaq da al-muqayyid in an ka ce al-mutlaq sun ka ce wato ismu jinsin dalun ala al-mahiya bila qaid in an ka ce al-mutlaq shine suna na jinsi wanda ya zo ba tare da wani abu wanda ya dabaice shi ba in ni ce rajulun namiji duk mazan duniya gaba daya rajulun ne da waɗanda suka mutu da waɗanda akwai yanzu da waɗanda ma za su zo gaba duk sunan su rajulun in ce imra'atun imra'atun ya shafi dukkan mata ko wace irin mace ta kai har mata aljanu ta shiga ciki ba shi kenan ba imra'a ne mun fahimci wannan da ke ko to mutlak kenan to sannan kuma shi mutlak din nan shi na da muqayyid to in ka samu lafazi mutlakcin qur'ani ina fata kun fice ni duk da yake waɗansu malamai sun nuna shi ma fi'ili fi'ili yana nuna itlaqi domin siyagul itlaq sun kace daga ismu jinsin dalun alal mahiyati bila qaid sai abu na biyu shine al fi'lu fi'ili in yazo zaka iske shi galibi mutlaq ne ko ya zamanto mutlaq min nahiya muqayyad min nahiya ina fata an fahimce ni kamar fi'ili amri misali an ka samu fi'ili amri fi'ilul amri fi'ili amri in yazo to wato kamar annakira domin nakira ita suke cewa ismu jinsi annakira fi siyaqin nafi ko fi siyaqin sharti ko fi siyaqi annafyu tufidu al'umum ita na kira suna wanda bai da alif wallam in yazo cikin halin sharadi in jaa rajulun fa akrimhu in wani mutum ya zo namiji kenan ka girmama shi duk maza za su shiga ciki sannan kuma fi siyaqin nafi an gane ko misali in an ka kore na kira an ka ce la rajula fi dari amma ana kore irin namiji babu shi a cikin gida kaga ta kore sannan kuma fi siyaqi al abin fi siyaqin nahyi ina an fahimce ni la tanzur ila rajulin kenan kore namiji kakka kalle shi to kaga nan tana nuna wato na kira fi siyaqin nahyi wan nafi wa shart fi dul umum ta nuna an kore komai amma in na kira ta zo fi siyaqil amri ko fi siyaqil fi siyaqil ithbat ta tabbatar da abu to tufidul ifham in nace jaa rajulun wani mutum ya zo to ba iya tantance shi amma fi siyaqil ithbat nan ta tabbatar da zuwa to amma in ta zo fi siyaqil amri ko fi ta zo fi siyaqil istiqbal an ce fi siyaqil amri kamar an yi umurni ina fata an fice ni a'ti rajulan ba wani namiji kaga nan ba a tantance shi ba ko ko fi siyaqil istiqbali kamar ga abin da zai zo zuwa gaba ina fata an fahimce ni in nace misali sa'aqra'u ayatan zan karanta wata aya kaga nan ayan nan mutlaqa ce tunda al'amru ne fi siyaqi annakira ce fi siyaqil istiqbal to wannan in dalibi ilimi fahimtar wannan bai iya fahimtar mima ake son a ci to yanzu shi mutlaq a takaicen takaitawa shine abin da yazo sake amma cikin qur'ani malamai suke cewa ko cikin shari'a ko cikin hadisi ana bukata a san in bai da muqayyad don ka a samu matsala in ka ba da hukunci mutlaq yana da muqayyad ba daidai ba kuskure zaka yi na'am to yanzu ya zamu gane mutlaq ya zamu muqayyad mu tai cikin qur'ani bari mu ba da misalai da alqur'ani shi da muttafaqun alaihi na babu wani dan qur'aniyun shi mutlaq da muqayyad hali hudu gare shi na'am akwai ittihadul hukmi was sabab akwai ikhtilaful hukmi was sabab akwai ittihadul hukmi duna sabab akwai ittihadus sabab duna hukum waɗanda su ne abubuwa guda hudu tsakanin mutlaq da muqayyad za mu bada su kuma mu ɗanyi bayanin su a gurguje abinda hali ya babu an rama isa ya an ka ce ittihadul hukmi was sabab hukumci ya zamanto guda ne sababin kuma ya zamanto guda ne ma'ana yanzu ya ce abu halatta ne halatta ne to kuma abin da yasa an ka halatta wannan shi yasa an ka halatta wannan to shi kenan kenan sai da mantu hukuncin su guda ne in an samu mutlaq za a yi taqlidin shi misali dan mu gane Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ma'ida yace hurrimat alaykumul maitatu waddam an haramta muku almaitatu abin da yake mushi ko masai waddam da jini wannan jinin da anka ce ya shafi kowane irin jini na dabbar da anka yanka ko ba haka nan bane to sai anka ce wannan mutlaq ne yana da muqayyid ko muqayyad domin shari'u qayyadahu shine ba kowane jini ba a'a an fitar da jini wanda in an yanka yana fita banda jini da ke tabbata cikin jiki domin in anka ce za a raba nama da jini gaba ɗai to ina ganin sai duniya ta tashi ba a ci nama ba ko zai yi wahala don wankin da za a yi mishi a bar shi ya kwana cikin ruwa ya yi yawa sai Allah ya bayyana wannan a cikin suratu wato abin nan al'an'am Allah subhanahu wata'ala ya ce قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو تقرأ إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير kaga nisa ce au daman masfuhan sai jini wanda yake masfuh mai zuba wasu ka ce daga asalin shi daga safhul jibali ne kololuwar duci saboda in ruwa sun ka zo can zubikewa suke yi kenan da an yanka zuba yake yi an gane ko to tunda yana zuba to wannan jinin wanda yan an yanka yake zuba shine an ka haramta bayan ya kare zuba jinin da ke saura cikin nama to babu laifi don ba za a yi na nama da jini ba to kaga wannan ittihadu sabab wal hukum domin jinin wanga shine wancan jinin abin da yasa sun yi tarayya ne cikin haramcin kuma sun yi tarayya cikin hukunci na haramtawa to amma sai an kai taqyidin shi ba sani ko mun fahimta ba an dabaibace mishi an rage bai fadi wannan na farko kenan to sai abu na biyu shine wato ikhtilafu sabab wal hukum shi wanga sababin ya bambanta kuma hukumcin ya bambanta misali a wajen arwalla Allah ce in an tashi a wanke hannu har zuwa mi har zuwa gwiwa hannu ko ba haka nan bane Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq a wanke hannu har zuwa gwiwa hannu haka to wajen eh, wato abin nan sata kuma sai ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma da barawo namiji ko ba ka ba No.
wasariqatu da barauniya mace faqta'u aydiyahuma a yanke hannayensu nan ana buƙatar sharuɗa idan mutum ya ɗauki kuɗi tsa- ba tsakanin ɗa da uba bane idan ya zamanto misali ya ɗauke su ne ba akan hanya ba an kai su inda ake aje su an kulle ina fata an fahimci da akwai sharuɗa kusan su kai guda takwas waɗanda duk ba a faɗar su kawai sai a zo a ce musulunci ya ce yankin mutum hannu ina fata ana fahimta ta Na'am.
to kuma malaman balaga ta alkur'ani suke cewa wasariqu wasariqatu da Allah ya zo zancen sata sai ya fara da namiji Mm.
wajen zina kuma sai ya fara da mace ce azzaniyatu wazzani to menene hikimar suka ce saboda sata galibi namiji shike da karfin hali sai aka fara da shi shi ya- ya karewa shi ya yawa ketarawa.
ya wadalla Na'am.
amma da an ka zo wajen zina mace ita adda hanyar da za ta ja ɗanin sai an ka ce azzaniyatu wazzani don saboda mace ta fi karfi wajen jan hankalin ɗa namiji ya zo ya lalata da ita na'am ina fata ana fahimta ta kuma da an ka ce azzaniyatu nan yana nuna mazinaci wanda yana aikata zina as-sariqu yana nuna barawo to wannan ba yana nuna wasu ka ce to ai in an ka ce mai aikata kenan sai ya maimaitu suka ce in mutum yayi sata ɗaya ko zina ɗaya ba ya musu hukunci wannan ya saba ma shari'a ta ta addinin musulunci galibi dai an nuna malamai suka ce hikimar da yasa Allah ce as-sariqu da as-sariqatu saboda wato mutum bai- em, bayyin aiki galibi na- karo na farko Allah ya tona masa asiri sai ya zamanto yana yawan aikatawa shi yasa sai ya zamanto wannan hukuncin ko da so ɗaya mutum ya aikata za a mishi hukunci amma galibi Allah bai cika tona musu asiri ba sai sun aikata mai yawa ina fata an fahimci Na'am.
an gani ko na'am to kuma wani na iya cewa to ai Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan me yasa bai ce azzaniyatu ba sai ya fara da azzani nan saboda nan ana zancen aure ne Mm.
ina fata an fahimci ne namiji shi ke auren mace sai an ka fara da abin ga kasa akwai wanda duk abin da an ka faɗa sai ya kokarin ya bijiro da wani abu haka an gane ko?
Na'am.
To, almuhimmu, eh, a nan wajen sata sai an ka ce a yanke hannu. Sai waɗansu sun ka ce to ana yanke hannu tun daga farkon hannu har zuwa ƙarshen hannu. Sai suka ce to ai an ce eh, har zuwa gwiwa hannu saboda an ce ilal marafiki in za ku yi wanke hannayenku eh, ku wanke har zuwa abin nan. To kaga nan ikhtilafu sababi wal hukm ne. Domin sababin da yasa an ka ce ai arawalla daban a wanke hannu daban. Hukumcin arwalla daban wanke hannu daban hukuncin sata daban sababin da yasa ya ce a yanke hannu daban to shi yasa malamai suka ce nan ba a aiki da wannan su kuma yan qur'ani sun kace a a kama hannu tun farko har karshe fa kada u aidiyahuma an kace aidiyahuma nan kaga ma inda zahiri lafazi abin hannayen su Allah ya ce a yanke bai ce fa kada u yadaihima ba Mm, ba a ce guda ba guda ba ka gani amma sai su saba mana su da alkur'ani su kansu hadisi da yazo yace ana yanke hannu na dama kaga yayi taqyidi ya nuna hannu na dama ake yankewa kuma wato abin nan eh, daga hannu zuwa ku'i na hannu kenan tafin hannu na'am ina fata ana fahimta ta to wannan kenan to kaga nan ikhtilafu sabab wal hukm nan ba a aiki da shi domin sun saba ma juna na'am sai abu na uku shine ikhtilaf al-hukum duna sabab
na'am ikhtilaf al-hukum duna sabab sababi ya zamanto ɗaya ne amma hukuncin kuma ya bambanta na'am to nan shin za a yi taƙaidin shi ko ba za a yi taƙaidin shi ba na akwai saɓani tsakankanin malamai misali Allah subhanahu wata'ala da zai yana bayanin eh, mutumin da ya zihari ga matarsa ya ce kamar ina eh, in mutu ya ce in ya sadu da matarsa kamar ya sadu da mahaifiyarsa ko ba haka ba shi ne abin da ake zance ina fata an fahimci ni to sai Allah subhanahu wata'ala ce walladina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa kaga na an ce zai eh, 'yantar da bawa min kabli an yata masa kafin ya sadu da matarsa domin nan yata masa kafin su zoji zuna saboda nan an kalle shi yana shafar mata mata tana shafar sa to sannan kuma sai an ka ce faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yata masa wanda bai samu bai wanda bai 'yantar ba to sai shi mi sai shi azumin wata biyu jere kuma kwana 60 ba irin da shi abu sun kace wata biyu jere da kai kwana 31 ka hada wata biyu sauran sai kai wanda ka ga dama na fata an fice ni Na'am.
min qabli an yatamassa shi ma an kace kafin su shafi juna sai an kace faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina wanda bai samu ba sai ya ciyar da miskini 60 to shi nan dalilin da yasa aka ce ya enter da dalilin da yasa aka ce yayi azumi da dalilin da yasa aka ce ya ciyar duk guda ne shine zihari ne Mm.
zihari shi ke sa a ce ka yantar zihari shi ke sawar a ce in baka samu ba ka Azumi.
ka yi azumi 60 in baka samu ikon yin azumi 60 ba baka iyawa ka yi mi ka ciyar ka ciyar duk zihari shi ya kawo waɗanga hukumce-hukumce amma kaga ittihada sabab hukumcin sai ya bambanta Mm, yeah.
tunda azumi daban ko ba haka nan bane Na'am.
yantar da bawa daban ko ba haka nan bane sannan kuma mi ciyarwa Ciyarwa daban waɗanga abubuwa ne daban-daban to anan ya zamu yi da su wajen ciyarwa eh, wajen azumi sai ya ce min qabli an yata masa kafin a shafi juna Mm.
wajen yantar da baiwa sai ce min qabli an yata masa kafin a shafi juna Mm.
ma'ana kafin a sadu da juna amma ya fa it'amu 60 miskinan bai ce min qabli an yata masa ba shin za mu yi taqyidin shi ko ba za mu yi taqyidin shi ba to kaga nan sabani da malamai shi yasa wadansu malamai suka ce shi ma it'amu 60 miskina min qabli an yata masa domin asalin dalilin da yasa yace ayi su abu guda ne to to kaga in mutum bai fahimci haka ba Haka gaskiya.
bai sanin ta ina ne malamai suka yi sabani ko meye dalili Haka.
misalin irin wannan na biyu a cikin suratu ehm, a cikin suratul ma'ida Allah ce la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman ko bima aqadtum al-ayman an gane ko bima aqadtum al-ayman kira'o'i ne daban-daban fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wahfadhu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun Allah ce la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku ba da yasassan rantsuwa da kuka yi an gane ko rantsuwa irin wadda take zuwa ga baki walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman Allah yana kama ku da abin da kun ka kulla domin akwai rantsuwa da take zuwa kawai ta yau da gobe ta duk da yake ba a son yau- rantsuwa ta zamanto sabo ga mutum amma nan wannan a shari'a nan ana nufin Allah ba zai kama ka ba amma ba a son ka saba da rantsuwa na'am sai Allah ya ce to eh, fa kafaratuhu idan mutum ya san taujihin waɗannan kira'o'in sai shi koma cikin wancan littafin da na faɗa al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam ko kuma al-bahr al-muhit ko ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun sai Allah ya ce Allah ya kana kama ku bima aqattum al-aymana ga abin da kun ka kullu rantsuwa ka san abin da kan rantsi da shi kuma ka niyyar rantsewa na'am an gane ko na'am sai mai har da alkur'ani sai a yi hattara akwai cikin suratul baqara aya mai kama da irin wannan la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum ko ba haka ba can bima kasabat qulubukum ne a cikin baqara la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim a cikin suratul ma'ida la yu'akhidhukum billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman sai Allah ce to fa kafaratuhu idan mutun ya rantsuwa it'amu asharati masakina zai ciyar da miskini goma ya basu abinci ba abinci wanda na iri ɗaya ba abincin da za su ci su koshi ko ka samu kilo goma ko mu ce tun da kilo goma gaskiya ba duk mutum ga cin kilo ba mu ce rabin kilo goma da kuma jika na gyara shi ko ka je wajen mai abinci ka sai abinci fala ta milfuran milfuran ka wadda take ta abinci tana kosar da mutum goma ka basu miskinai an gane ko to wasu sun ka ce haci tiya goma a a tiya goma wani in ka bashi tiya goma wani gari ai aiki ka bashi ta'ama Allah ya ce inda ana iya sarrafa tiyan nan a ƙauye ai gumba da ita to in ka bada tiya goma nan ma'qul amma yanzu in ka hadu da mutum a New York isa ka bashi tiya goma na haci ai ka bashi aiki ina fata na fahimta ka ba wai muna kuskurantar da malamai bane istihadi ne in ka jodi ya ce haci yanzu kana shan laraba ai da binu suke ci to wannan ya ce ai da binu za a bashi wa to amma a'a ta'amu qur'ani yace ba dole ba ta'amu kim ka ka ji mu'jiza ta alqur'ani yayi amfani da lafazin da duk duniya har duniya ta tashi kowa yana da nashi abinci haka ta'am abinda a abinci a wani gari a wani gari ba abinci bane Ba abinci ne.
yanzu ka dauki tiya goma ka hadu da mutum shi kin fari ko takoyo ka bashi wallahi baka bashi to ba kai da ka kasa aiki da ka bashi zubda ta dai zai yi gaskiya To, it'amu asharati masakin, abincin dai mutum goma, miskini goma. Min ausati ma tut'imuna ahlikum. Sai Allah ce da min ausati. Na daga matsakaici, wasu sun fassara shi daga wastu ne. Wastu shine tsakiya, wawun sinun tana da sukuni. Kenan na daga matsakaicin abincin da kuka ba iyalinku. Idan iyalinka suna cin abinci misali na jika uku sai ka bada matsakaici kenan na ɗari uku tsaka tsakiya wasu malamai suka ce a'a min awsati ma tut'imuna ahlikum daga wasat ne mafi kyawun abin da kuke ba iyallanku kenan irin wanda kuke ba iyallanku domin kalima ta wasat in an kai masinun fatha tana nuna mafi kyawu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala nas Allah ce mu ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun sanya ku zamanto al'umma wasatan ai khiyaran wa udulan zababbi ba ana nufin na tsakiya ba dan in an ce mu ne na tsakiya to ai da gare mu za a tashin duniya daga ina muka zan na tsakiya gaskiya ya kamata mutane wajen fassara kuma ba ni ne kawo na fassara ba ka diba cikin ibnu kathir ka diba cikin tafsir na ibnu jarir tabari ka diba cikin sauran tafsirai in ka ga wasu tan khiyaran wa udulan zaka gani zababbi zababbi da kalmomin da suke bada wannan ma'ana in baka yarda ba da abin da ni na faɗa ni ma garuwa ne ni cikin abin da malamai suka faɗa to min awsati ma tut'imuna ahlikum na daga matsakaici ko ko mafi kyau abin da kuke ciyar da iyalinku aw kiswatuhum ko ko sutura kenan sai kai ba da kwamfili goma mu ce riga da wando goma don wani ba abin ko taggo da riga da wando goma kina fata an fince ni shi ma wannan ya danganta daga yanki wata sutura wadda aka sa a wani yanki wani yanki ba a sata kaga shi sa qur'ani bai yanke ba wace iri ba bai ce shadda ba ko tisi ko wa gambari ko kaza ko kaza zaka ba da kwamfili goma min ausati matun imra ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqaba ko a yantar da baiwa ina fata an fince ni to anan malamai da sun ka zo na usulul tafsir da usulul fiqh sai sun ka ce to da an ka zo wajen ciyarwa it'amu asharati masakina abinda za a ciyar da miskinai an gane ko sai an ka ce min awsati ma tut'imuna ahlikum miskini goma na daga mafi kyau ko tsaka tsakiya aw kiswatuhum to kiswatuhum kin nan bai ce min awsati ma tuksuna ahlikum ba to shin shi ma min awsati na koko dai kiswatuhum duk wanda ka bayar ta yi shi yasa kan su malamai suka ce shi ma tunda ittahada asbab sababin da yasa an ka ce ayi wanga abubuwan guda uku shine bi shine rantsuwa واختلف الحكم sai hukuncin ya bambanta da yantarwa da ciyarwa da tufatarwa sun bambanta wasu kace to shi ma aukis wata hum din nan shi ma min awsati ma tut'imuna ahlikum min awsati ma tuksuna ahlikum mafi kyawun abin da kuke ko tsaka tsakiyar abin da kuke tufatar da iyalanku kaga nan ittihad al hukm duna sabab ina fata an fahimce ni to au tahriru raqaba ko ko ko yantar da baiwa to nan ma akwai mutlaq da muqayyid kaga wajen a ‘yantar da baiwa. Wajen zihari ma sai ce a ‘yantar da baiwa. Wallazi na yi zahiru na nisa'in sun mai udun liban kalu fata hariru raqabatin min qabli an yatabassa. Amma wajen ‘yantar da baiwa ta kisa. Ina fata ana fahimta ta. Nan kuma sai ce fata hariru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu. To kaga mutlaq ne da muqayyad anan. Asalin wanga kisa ne. kaga sababin da ya sa nan an ka ce 'yantar da baiwa ya bambanta ina fata an fahimci ni nan kuma sababin da ya sa an ka ce a 'yantar da baiwa shine mi shine rantsuwa can kuma zihari kaga ittahadal hukum wa ikhtalafa sabab hukumcin duk 'yantar da 'yantarwa 'yantarwa 'yantarwa amma sababin kuma wancan kisa ne na kuskure wanga kuma rantsuwa ce ana son a warware rantsuwar wanga zai hari to sai waɗansu malamai suka ce dukkan su shi ma nan za a yi aiki da mutlaq wal muqayyad kenan sai da mun to nan da anka ce fa tahriru raqabatin mu'minatin a cikin suratul nisa'i nan ma cikin suratu al-ma'ida asalin shi fa tahriru raqabatin mu'minatin ne an shafi ta can ma cikin suratul mujadala ko mujadila duk ana faɗa shi ma fa tahriru raqabatin mu'mina ka gani shine dalilin sabani ahnaf jamhur sun tafi cewa sai mu'mina sai mai imani saboda ana son a yantar da musulmi wadda suka ce a'a a hanaf suka ce a'a ko kafira ce in akwai ana tunani in an yantar da shi zai iya musulunta ko kuma lokacin wani kafiri akwai bukata a shari'a a yantar da shi ko ko babu musulmin da za a yantarwa sai kafiri ya za a yi wasu ka ce a to tunda an ba da zaɓi sai ka ɗauki wancan kamar kafirin wasu ka ce a ko kafirin ma ana iya yantar da shi ana tunanin wal mu'allafa ta qulubuhum tana yawa ya zama to ya musulunta to kaga wannan shine ittihad as-sabab ittihad al-hukm duna sabab waɗanda abubuwa guda hudu in kada bin su cikin alqur'ani da nasoshi na shari'a zaka ga suna da yawa al-mutlaq wal muqayyad to anan kafin mu je saboda na san dai al-mutlaq wal muqayyad din ga su ne za su canje muna lokaci shine cewa nan da yace sai waɗansu malamai suka bada wata fatawa cewa da an ka zo wajen rantsuwa an ka ce kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum an gane ko aw kiswatuhum suka ce wannan na talakawa ne to ina fata an fahimci ni aw tahriru raqaba kamar da aka zo wajen zihari ina fata an fahimci ni an ka ce walladina yuzahiru min nisa'im thumma yu'uduna bi qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa ko ba haka nan bane faman lam yastati' فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسى فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا na fata an fahimci to sai suka suka ce a'a a rarraba su ina fata an fahimci shine cewa idan mutum talaka ne to shi sai a ce yantar da baiwa
idan talaka ne eh saboda sai ya ji ya nemi kuɗi ya wahala kaga ko kafin ya je nemi kuɗi kasan sai a samu lokaci mai yawa haka idan talaka ne ina fata an fahimci ni sai a ce mai
idan mai hali idan idan mai hali ne Na'am.
sai a ce mai yayi azumin kwana 60 60 na fata an fahimci ni Na'am.
to kaga wannan magana da waɗansu suka faɗa saboda mi saboda shi mai hali in an ce ya eh, ya ciyar da miskini sai dubu ma suna iya ce abin ga to sai malamai suka ce a'a inda qur'ani ya bada zabi zabi ne fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahluka aw ba da yanci na an kai an ka baka zabi cewa mai kuɗi shi a ce ya azumi talaka a ce ya ci- ya ciyar wannan ya saba mazahirin abinda alqur'ani ya zo da shi
to abin da shahidin kisa fa eh abin da ya shahi na kisa shi ai jero su aka yi fadiyatun musallamatun ila alhi wato na farko shi na kisa azumin tare da bidiye shiki sai in baka da halin da zaka biyan diyar in yan uwan sun yafe ma to wannan in kisan ganganci na dole ai za a eh, za a kashe mutum mutum ya kashe a kashe shi in kuma yan uwan sun yafe to amma in diya an ka ce a biya ita diya ba ta hana azumi dan wasu dibi suka yi in mutum ya biya diya ba sai ya azumi Ba sai ba ya azumi a'a ba.
ita diya haƙƙin yan uwan mamaci na shi ko azumi haƙƙin Allah ne na'am fasiyamu shahrayn mutatabi'aini tawbatan min Allah ina fata an fice to kaga wannan dole sai ka yi su guda biyu sai da yake mu kasashen mu ana yafi a wani lokaci to shikenan ko kuma assurance tana biya duk da yake akwai matsaloli masu yawa karkashin zancen biya assurance to anan amma ko an yahi ya kamata mutum ya azumi ko ai, shi wannan an kace haƙƙin Allah ne ai magana ta riga ta kare shi ko an yahe su sun yahe diya su shi ko azumi haƙƙin Allah ne Na'am.
mun faɗi wannan ai Na'am.
amma mu ƙara maimaitawa na ajiya to yanzu anan inda qur'ani ya ce abin ga dan haka ka ce shi mai hali kaza zai yi mai tarka kaza zai yi qur'ani bai bambance ba za a dibi dai abinda mutum zai iya yi dole shi mai halin in azumi ya kama shi dole sai ya yi azumin azumin zai kama shi in fitar waye ya ita domin mai halin in ya entas ai ya amfani wani mutum a duniya haka in ya bada kwamfule goma mu ce ko riga da abin ga ai ya amfani ai musulunci na kallon amfanin al'umma ne ba yana kallon amfanin mutum guda ba to ka san in kana rigima da mallamai da dukkan zojin su sai su baka fita wanda sai ka mutu baka abin nan ba to wannan kenan to anan eh, akwai matsaloli masu yawa waɗanda ƙarshen ta lokaci ba zai ba mu dama ba ƙarshen wannan ayar da ya ce wahfazu aimanakum ku kiyaye rantsuwarku ta ga ya zama to mutlak ku kiyaye rantsuwarku da ta gabata tunda bai ce ba abin ga ku kiyaye rantsuwarku wadda take a yanzu ga ku yarda ku haɗa a cikinta gaba ma ku kiyaye ta dukkan ta shahi guda uku sai ta- shi yasa bai ce da yace wahfazu aymanakum ku kiyaye ta dami a'a wahfazu aymanakum al-madiya wal hadira wal mustaqbala mu'jiza ta qur'ani kenan na'am كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون to anan akwai wata mas'ala mai muhimmanci kuma karkashin wannan na tsakanin mutlaq da muqayyad kahin mu je karshe mas'ala guda biyu ne kinan lokaci ba mu dama mu kai karshen su shine cewa yanzu nan wajen zihari sai an ka ce siyamu shahrayn mutatabi'aini
na'am mutum zai azumin wata biyu wajen kisa na kuskure sai an kace siyamu shahare da mutatabi aini tawbatan min Allah wajen zihari sai an kace to faman lam yastati fa it'amu 60 miskina amma wajen kisa sai ba a kawo 60 miskina ba shin mutumin da ya kashe mutum da kuskure amma bai iya yin azumi shin zai iya ciyar da miskini 60 na'am nassi bai tabbatar da wannan ba shi yasa waɗansu malamai suka yi kiyasin wancan hukunci na zihari akan wancan suka ce ana yi kiyasin shi waɗanda suka ce ba a kiyas tsakanin al'ibadat suka ce a'a wannan babu kiyasi tsakanin su shi yasa waɗansu malamai suke bada fatawar cewa ana iya ciyar da miskini sittin ga mutumin da yayi kisa ba akan kuskure ina fata an fahimce ni amma dai saboda ikhtilafus la- la- la- la- alhukum an gane ko o- wato hukuncin ya bambanta tun da shi wancan ba a yi zancen shi ba ba a kawo shi ba kwata-kwata sannan sababin ya bambanta wannan zihari ne wannan kisa waɗansu malamai suka ce ana ana iya yi sai kuma abu guda wanda akwai iskali cikin shi wanda har yanzu malamai suna tattaunawa akan shi kafin mu je mas'ala ta ƙarshe shine cewa abin da ya shafi kisa mutumin da ya yi kamar yanzu idan eh, um, abin da ya shafi eh, accident mutum ya yi kuskure na'am sai ya buge mutum to kala biyu ne idan ya zama to shi mai tuki ya ga ko mu ce wanda ya kisan da kuskure tunda ba dole ba sai tuki ya ga mutumin ko ya yi niyyar aikata wani aiki ne sai ya yi kuskure to ka fara ta haukan shi misali mutum ne yana tuka mota sai yaro ya gitto mishi ya tsinka ya ga yaron yayi kokarin kaucewa shikenan bai samu ba sai ya buge shi to nan ka fara za ta haushi na'am to amma misali mutum ne yana tuka mota sai wani mutum ya zo ya buge shi ta baya shi bai ma sani ba sai ya mutu to wannan kisan kuskure ne malamai suna ganin wannan shi bai ma san da shi ba ba bai ba san yadda zai a ce yayi evitin shi ko ya kokarin ya kauce masa ko bai kokarin ya kauce masa ba nan ba a ce ka fara ta haukan shi ina fata ana fahimta ta shi wancan shi ya aika shi ya zo ya buge shi bai sani ba to kenan ina za ta ce ka fara ta haukan shi to a nan kuma wata matsala akwai mai iskali idan mutum ya buge mutum ɗai azumin wata da zai yi
ya buge mutum ya kashe mutum ne eh 60 60 jere ko na'am to in ya buge mutum biyu
120 120 in ya buge uku
220 220 to sai a kaddarta sai buge mutum goma kaga wata biyu biyu biyu jere gida goma gida goma wata nau kenan wata ashirin
to ko ba haka nan bane Na'am.
to wanga yanzu nan sai an tattauna kakana za a yi to mu kaddarta direban da ke sifiri wanda ke ɗaukar kar misali yana ɗauke da mutum 60 ta yana ɗauke da mutum 60 ina fata an fahimci ni na'am yana ɗauke da mutum 60 sai mota ta kubce mai yana tafiya sai ya tsinkai taron jama'a ya so ya kauce mota ta kwace mai kaga kuskure na yayi sai zo ya buge waɗancan 60 ɗin ga sun ka mutu shi sai ya hita nan kuma waɗanga 60 ko a ce ya buge mutum 40 to sai sun kaman 100 wata biyu biyu biyu, gida 100 wata 200 ya za a yi malamai sun shiga cikin bincike kan wannan mas'ala akwai bayani mai yawa tunda in ka ce wanda ya buge biyu sai ya yi 60 to shi ko wanda ya buge 100 kakana nawa za ka cewa shi to waɗansu suka ce idan mutane sun yawa ba zai iya yi ba kawai ya yi guda an ka ce to in mutum biyu na kusan ka ce kuma ya yi mutum biyu an ka ce to kuma kaka sun ka ce a'a wanga yana iya yin biyu ɗin ko uku to adadi nawa na za a kai mutum ba zai iya ba kaga nan ma wata mas'ala ce Wata mas'ala eh wanda mas'ala ce wanda suna kiran su al-hawadith da al-qada'il mu'asira da al-mustajiddat ɗaliban ilimi su koma cikin littattafai da kuma qararat na majami'il fiqhiyya na duniya su gani ni ban zakwa in ce wani abu balle ka zo ka samu damar da zaka ƙetaro mini eh sai mas'ala ta ƙarshe eh, eh, a ƙarƙashin wannan eh, shine cewa wato shi mutlaq da muqayyid wani lokaci zaka iske yatajazabuhu yatajazabuhu al-taraf yatajazabuhu tarafan na'am sashe biyu suna jin shi to nan ne malamai nan ba ake samun iskari misali azumi na ramko na watan ramadan ya zo mutlaq Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko ba haka ba Na'am.
sannan kuma faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra almuhimmu da in mutun zai ramkon azumi na ramadana ba a ce ya haɗe ba ba a ce ya rarrabe ba azumi na zihari in mutum ya ce in ya tara da mat- in ya kwanta da matarsa ko ya sadu da matarsa kamar ya sadu da mahaifiyarsa sai an ka ce fasiyamu shaharaini mutatabi'aini azumi na kisa an ka ce fasiyamu shaharaini mutatabi'aini kaga duk jeri aka ce ayi su haka ne ko ba haka ba to shi ko azumi na tamattu'i tamattu'i wanda ya je ya hada umra da haji sannan kuma ya cire kayansa domin inda bai cire kayansa ba niyya guda ya dauka har yayi su gaba ɗaya kirani ake kiransa to wanda ya umra ya cire kayansa ya yi tamattu'i ya ji daɗi da duk abubuwan da ake jin daɗi da su sannan ya sake haramta haji shi yasa an kira shi tamattu'i ba wancan tamattu'i bane kahul mut'a wanda yan shi suke zancin shi wanda an shafe hukuncin sai a shari'a kuma suna nan suna tallata shi an gane ko to shi ko sai Allah ya ce a rarrabe don Allah subhanahu wata'ala ce wa atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idha amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka 'asharatun kamilah dhalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram wattaqullaha wa'lamu anna allaha shadidul iqab shi azumin tamattu'i in baka samu abin fidiya ba sai an ka ce fasu ya mu thalathati ayyamin fil hajji kayi uku a lokacin aikin hajji amma wa sab'atin idza raja'tum kayi bakwai idan ka dawo gida shi na zihari da na kisa sai an ka ce mutatabi aini an kayyade shi da cewa mi jere jere shi ko na tabattu'i sai an ka kayyade shi da rarrabewa fasiyamu salafati ayyamin fil hajji wa sab'atin irara'atun an kayyade yadda za a yi shi to rarrabe na'am to shi ko na ramkon azumi sai an ka bar shi sake na'am fa'iddatun min ayyamin ukhar na'am to shin na ramadana za mu ce a yi shi ne a jere mu danganta shi zuwa ga mu kusantar da shi Zu- zihari da kisa yawa da zihari da kisa wanne ne za mu ɗaukar shi sannan kuma to sai waɗansu malamai suka ce to in mun ka kalli ramadana wajibi na kuma abu ne wanda in kai suka ce Allah zai tambayar ka abin da yake jama'a a yi maza maza a danganta shi zuwa ga wani zuwa ga wancan ina fata an finci to waɗansu kuma suka ce a'a tunda Allah ya bar shi sakewa wai kawai ka bar shi a sakewa wai sai waɗansu malamai suka ce to shi ko na rantsuwa ai shi ma an bar shi sake domin an ka ce la yu'akhidukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtum al ayman fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahdiru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam shi ko sai an ka ce kwana uku to shi ko kaka za a yi sai waɗansu malamai suka ce to rantsuwa da zihari suna kamanceceniya da juna a danganta shi zuwa gare shi amma shi ko azumin watan ramadan bai kama da na rantsuwa bai kama da nami da na tamattu'i a bar shi a saki don saboda shi wancan na rantsuwa ya fi kama da na zihari an gane ko ya fi kama da na kisa kenan a ɗauke shi mata tabi aini a yi a ƙari waɗansu sun ka ce a a bar shi a saki to kaji abinda ake kira al-mutlaq da al-muqayyad na tamattu'i shi ma bakokin da 'yan an dawo Eh.
shi ma jere za a yanzu eh shi yanzu a shi ne za a riga an raba shi uku da da bakwai an kaci bakwai 'yan an ka Eh, dawo ai sake yake shi Ai, inda an ka rarraba shi shin a ina za a yi uku a ina za a yi bakwai nan ne qur'ani ya rarrabe na'am ina fata an fahimci ni to ya za a yi taklidin shi na'am shi yasa waɗansu malamai suka ce to in an ka dibi na tamattu'i an rarrabe shi in an ka dibi na- na zihari da na rantsuwa an ce a yi su a- da da- da na zihari da na kisa an ce a yi su a jere Na'am.
to yanzu sai mu kalli na ramadan da wani ya fi kusa suka ce a'a kai na ramadan an diba bai kusa da wancan bai kusa da wancan don bai dauke da wani hukunci na shari'a wanda an ka tilasta maka dama shi shi na daga cikin rukunin musulunci amma na rantsuwa in an ka kalla ya fi kama da na zihari an gane ko saboda wani abu na wanda ta yi a ta lazimta maka shi ta fuskar wani abin nan ko ba haka ba Eh, da na da na kuma kisa shi ma wata kafara ce shi ma wannan kafara ce domin kafara ta zihari da kafara ta kisa da kafara ta rantsuwa na'am shi ko ga azumin ramadana na ba a ce mai kafara ne ba a ce mai kaza shi kenan sun ka ce to a bar shi shi ko sake ka yi shi tunda Allah ya baka kusan wata goma sha ɗaya za a cewa sai in sun ji wayo na'am to wannan shi dai ne wato isa al-mutlaq da al-muqayyid ko al-muqayyad mun dan tabo bayanan su kuma wanga ba shi ke nuna an kare ba dan baskato ma na ne ka koma cikin littattafai ka dauki wadanga littafi guda biyu Allah akalla saboda farko ne dan ka fahimce su da kyau sauran bayanai kuma ka kara cikin littattafai na baka littafi biyu dirasatun fi usuli tafsir na ustazu dr kabir yunus na kasar eh, najeriya da ke kano profesan tafsiri da kuma wato eh, muzakkiratun fi usul fiqh ta sheikh muhammad al-aminu shankiti al-allamatul qur'ani insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu zo mu dora akan eh, waɗannan lafuzza dan saboda ɗaliban ilimi mu fahimci yadda malamai in suna bayani ko wace akan ka'ida da take yan uwa musulmi lokacin mu yayi ha- mun dan abin nan eh, abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai sati mai zuwa in Allah subhanahu wataala ya kaddara akwai rayuwa insha Allah za mu zo mu dora akan inda muka tsaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik
alhamdulillah yan uwa mun saurari karatu ga bakin malam Allah ya amfani da mu a Almajirin malamai.
da mu ga dukkan alamu a karmaka Allah wanga maudu'i sai wani hali yayi haka ba komai to Allah ya ara muna kwanaki gaba mu samu mu bibi karatu kuma Allah ya ƙara mu malam lafiya da amin amin hanzari da kuzari da a samu a yi da wannan karatu amin ya Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amin اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا amin وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة آمين.
وقنا عذاب النار amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا amin وهب لنا من لدنك رحمة آمين.
إنك أنت الوهاب آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين